والسلام على رسول الله محمد بن الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كان في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إلى أبوها مذيعة دائما وأبدا لأن سبحانه وتعالى وكافح أمام أمتي أمتي المسلمين ashirin da watan rajab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da kuma shi ne da tara da watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin Tujuru da Tauhid al-Mutuq ما بال احمد بن علي المسريدي رحمه الله تعالى دام تاكل ادرك من نبير انا لساد ما كان لي ذاك دام من عند ما لم يساوي من سوى ويقول من وكل مدنا دجا مالك الغزالي ابو حامد يوسف توحيدي da yake magana a nan yana da ishirani da yubbi ya faɗa mana cikin da farko ɗauki la ilaha illallah na biyu kuma ya zama zuciya babu wani abu a cikin da ya saba wannan ɗauki la ilaha illallah yubbi kuma abin da yake da madarar tauhidi ruwanka asalinka ɗagwaranka zuciyarka ƙashin bayanka shi ne mutum ya ga dukkan al'amura ba su da yake daga Allah suke ya san da idanta daga sababi da kuma duk wata wasuɗa da su suke ta hanyar da ake cimma wani guri kada ya kalle ta kada ya dogara da ita amma ya sa hankalinta cewa Allah ne ke masa komai duk abin da ya zo gare shi na alheri daga Allah ne duk abin da ya zo gare shi na sani ba ya san cewa ba don nufin Allah ba da abin da ya zo ba. وقال بأننا كما ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى ومن قال أنه ومتعالي اتباع التوحيد مثلا لا مقول هذا جمال إن شاء الله لكن ويخرج من هذا التوحيد اتباع الهوى وكل من اتبع هواه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج عن هذه التوحيد ويخرج عن هذه التوحيد ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى فكل فكل من اتبع هواه فقد فقد اتخذ هواه معبودا قال الله قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وإذا تأملت أردت أن عابد الصنم لم يعبدوه إنما لم يعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل وميل وميل النفس إلى المألوف إلى المألوفات إلى المألوفات أحد المآني التي يؤبر نعم يؤبر عنها بالهوى فيخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم فإن من يرى فإن من يرى الكل من الله كيف يسقط على غيره أو نعم كيف يسقط على غيره أو يأمل سواه أو يأمل سواه وهذا التوحيد وهذا وهذا التوحيد مقام الصديق صديقين malam yace wa yakhruju an hada tawhid wannan tawhidin da ya ambata mana wanda yake shine ruwa da kuma asalin ne a tawhidi dukkan sa abin da ke hidda mutum daga wannan tawhidin yace akwai ittiba'ul hawa jin san zuciya mutum ya bi abin da zuciyarsa take so ya ɗauki abin bautarsa shi ne babban abin da yake wato sha'awa yake so a duniya yake fa kullu man ittaba'a hawahu faqad ittakhadha hawahu mahmuda duk mutumin da yake son son zuciyarsa to hakika ya riki wannan son zuciyar a matsayin abin bauta makon da ba ta nuna daga ya kawo kuma dalili da wannan aya cewa qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa shin ba ka ga wannan wanda ya rike abin da wutarsa su ne tsawaku abin da yake so ba wannan ita ce fasarar da muke magana a kan tamaban ne da za ta shi abin da malam ya fasara a nan yana cewa wanda ya yi kan zuciyarsa to kamar ya bauta wa kan zuciyar an yi kawo maganar malam suleiman ibn abdullahi ibn muhammad ibn abdul wahab yake sai da ayyuka da yake cewa wannan ma'anar da ake ma'anar aya inda aya take nufi aka ra'aita man ittakaza ilaha kaga ilaha mu shi aka fara kawo shi ne mafhum shi ne al-mafhum al-awwal ai ittakaza hu hawa shi ne yake shi a matsayin abin san abin da yake shi zahirin aya abin da yake fassara wa kullum ba ana nufin duk wanda yake son zuciya ya bauta wa son zuciya ya zama son zuciya ya zama abin da yake har ma ne kuma yake cewa لأنه ليس كل من يهوى شيئا يعبده ba dukkan mutumin da yake sha'awar abu yake karkata zuwa gare ya zama yana bai tsara kaza akwai abubuwa da da mutum ne kowa na da abin da zuciya ta take so yanzu ake da abin da zuciya ta take so ta bauta maka to da haka ake shi ne abin da malam Suleiman ya kawo gyara ku kuma asalin kamar da ya kawo mana nan ko shi lafazin hawa ne asalin sa a larabci هل فمن كلمة هواء دلالة اسم الميل كركتة الله سبحانه وتعالى يقول النجم والنجم إذا هوى قال إذا تولاه تولاه يا إلا هواء أي مال إلى السكوت يكركتة بجهين ليكي كما في الحديث وما بدا في أجل أبن الهوى حين ميل وما كان أجل يما بكركتة يما بأبن الهوى في لو ان ابي كنت فاتي افرايت من يتخذ الهه ثم تنام ليلي اظن لو كتب اظن لو كان يلقى على غيره على غير هواه اظن به كومي سو اظن به يمكن تفكر كيف هو هم يقولون يو باوي هوائي يكتب المفعول الاول الى المفعول الثاني هو ترتيب غير الذي اتحدث بالقوم da haka ne zai zama duk abin da ka karfata zuwa gare shi kana san to shi ke nan samun duka abin da da ka ga damuwar su da cikin da ba ko damuwar su da ga da yawa an shiga kafin in mutum ya karkata zuwa ga kan matarsa sai ya faɗa cikin wannan in mutum ya karkata zuwa ga kan ɗansa sai ya faɗa wannan don haka ba abin da ake yi mutum ya riƙi abin da yake son kawo ɗin shi ne babban abin da yake so sama da kowace mutum ومن جنة هنا قال أبن كريم الجنة كما الإمام بن عباس وكيف سواء إذا تحملت إن كنت لا إن كنت جنيت إن تبعد عنك من كثير تأمل تأمل فيما تبعد عنك من كثير لوراد أبيك يكي إن كنت لا كيف عرفت ذات جاني فكان أن عابد الثمن سوى من غوزة وبيته لم يعبده بعد يوم يكي بوتاوه inna ma abada hawa yana bautawa kan zuciyarsa domin da yake wannan ruhu a matsayin shi ne sama da komai abin da yake so ai kan zuciyar ne karkashin zuciyarsa zuwa ga fifi ta wannan ruhu sama da komai ko ba ka ba inda za ka ce me ya fi so a zuciyarsa wannan ruhu zai Allah saboda komai na ka na alaƙa ta yana alaƙa da wannan fifi idan ka lura da alhamdulillah ne a nan da mu tashi a ɓangaren nan namu na ƙasar nan musamman jin da dai muke ba mu tashi a kan sanin bautan dinki ba ko ba haka ba Allah ya sa musulunci ya zo mana da tsafta ba gurɓatacce ne ya zo mana ba alal aƙalla wajen abin da ya shafi waɗannan sannan kuma da falalar Allah subhanahu wa ta'ala da taimakonsa da yududin manyan mutane inda suke mutum na kan kogin sun tsaftace abubuwa sosai duban gurgurdan busan da suka yi sun yaƙi waɗanda abubuwan da hannunsu sun yaƙi su kuma a ilmance da rubutunsa da rubutun mana abdullahi don manya manya abubuwan da suka rubuta duk sun kai da hankalin mutane daga abin kama wani abu wanda ba Allah wannan yana da yawa duk wanda zai mutu adalci ya karanta littafin su ya ga zai ga wani to wannan abin da za ka ga waɗanda suke rayuwa a inda ake bautar guma ka tuntuɓi wanda ya taɓa zuwa indiya ko je wani matashi irin wani ya ga yadda ake bautar gurbi yadda kuma gurbi yake da irin nau'o'in da masu ko mutum kama ko mai duk abin da aka ɗauka yana da wani asali ko kuma dai an ga wani abin da ma su cikin su ne ake ai Allah ne ya shige jikin wannan abin don haka sai abin kama ai anan mun taɓa zancen wasu ne da suka bauta wa wata ɓeraye ko a indiya saboda sun ga ɓerayen sun shiga wani canzan wurin bauta na indiya in ta dubu ba su ga an kawo masa abinci ba su ga ruwa ba su ga komai ya shiga sun sha ba sai ka ce waye zai sha ni wata dabba ce za ta sha shi ba ta ci komai ba sai ka ce ai Allah ne shi duk da yana da haka sai aka ne da wuri aka gyara ake ko safi wannan din ke ba su tokar hankali su zuwa ga wannan daraja a wannan zamanin kada ake cewa ke bi da ke da a wannan lokacin ake wannan ka ga ake rahama ce ba karama ba ka rayu a inda babu irin wannan to idan ka samu wanda suke wannan za ka ga sukan karkata jinsi na shi ne komai abin da zuciya su take za su iya kame ka ka taɓa jikin su amma kana taɓa jinsi ne da ka jawo kanka ba komai za su za su roƙa suna da wanda za a roƙa domin arziki za a akwai wanda za su roƙi lafiya a jinsi akwai wanda za su roƙi zaman lafiya akwai wanda za su roƙi abubuwa dai komai an karkata da harkar kasuwanci zuciya ɗan kasuwa ne to a gidansu zai samu jirgin don kamar guda biyar wannan na kaza ne wannan na kaza ne wannan na ƴaƴan ne wannan na matan ne wannan na kaza saboda mu zuciyar wannan abin da ke to shi ne abin da ke ne jinin jiya ya kaga duk mai bauta a gunki ba gunki ne kawai ke bauta ba wannan kuma da Allah zai zama yana da ishara zuwa ga wani abu da za mu zo kansa shin duk wanda yake bauta a gunki yana da kudurtawa a zuciyarsa cewa gunkin nan na alƙirin ka taɓa ganin wani mai bauta a gunki da za ka tambaye shi ka ce wannan gunkin da kake bauta shi ya halitta ka ya ce maka ya ce a'a su me ne ne ne da ake bauta mu saboda ikitadin ana kudinta a zuciya cewa waɗannan mutanen kirki ne domin duk gunkin da ka gani ba ikan ake kallo ba ba dutsen da aka sassako ake kallo ba ba bishiyar da ake kallo ba a'a sunan da aka samu in ba kuma ba ba lalle ta wannan magana sai lata sai uzza sai manata sai abin nan wa qalu la tadrun la ali wa la tadrun la wadda wa la tuwa wa yahuda wa yahuda wa nasara waɗannan guda da su da ake suratul jin an sa magana ta asalin su suwaye mutane su sai an bayi masu bautar Allah da suka mutu sai ke ɗan wani raya wa mutane da suke bauta musu da suke tare da suke ɗaliban amma a zamanin yin mutum duk yana bauta yana kowa mutane a ciki yana mutuwa sai ke ɗan wani ya samu ɗaliban suke sun ga mutumin nan ina alheri da yi sai ke kowa masa tarihin bawan Allah in suna so kar ku manta da shi a tarihi to ku san yin mutum mutumin da ku aje a inda yake koya muku ɗin nan duk lokacin da ku da wuce ku ga Allah sun ta zama wa Allah ya abin da ke ɗan tarihi kuma sai suka yarda suka karɓi wannan shawara suka sassaka mutum mutumi da sunan yar da kuwa da ya huta da ya huta da nasara kowanne aka je aka sa shi a inda suka saba karantarwa da zama da mutane da jirgin bayan wani lokaci kuma sai ce in ya sake gajiyar sai ce da shi in zo nan mutum mutumin ne mutum gani a gaban ko a wajen ko ba ku san yadda iyayen su suka zauna da su ko yanzu ba sani ba da ai waɗannan mutanen da su gani asali wasu bayan Allah ne salihai saboda matsayin da suke da shi a gun Allah sai iyayen su sukan zo da kansu in za su roƙi Allah sai su ya Allah dan albarkar wannan bawan Allah mai salihi kai mana kaza haka aka fara sai suka fara yin haka ana nan ana nan waɗanda suka zo jikoki waɗannan kuma suke kan iya sake zuwa musu kun ga sakanninku me alaƙa da wannan mutum mutum da suke gani ai idan aka bauta masa shi zai ɗauki bauta da kai wa Allah kuma shi zai cuce ka shi ke nan sai mutane suka koma sai a zo da wannan a yi masa sujada a yanke shi sai har abin da ya zo ya ga Allah mai kuke ba mu labari ma na abudukum illa yuqarribuna ila Allah wani magana su yau magana ta cikin masu bauta ne suka ce ma na abudukum ba ma bauta muku illa sai domin يقربون سكوتا تدمر الى الله اكيد سنه العلم في ان سنه فيها كل مثل كل يجب ان يكون سكن بيت ويا ان سكن الا ده لم يكونوا da ka a cikin nan duk mai bauta ma gunki ba gunki yake bauta ba zuciyarsa a abin da zuciyarsa take so ya karkata zuwa gare ka shi ke bauta to sai ki cewa wa huwa yake dinga ma abada hawa ko sai ki wa huwa ميل نفسه إلى دين آبائه شنو تركتر الجنسية يعني شنو هوى يعني هوى لما يميزه وتركتر الجنسية إلى دين آبائه هو بعد دين هو هكذا فاتني wannan yana da cikin sabubba manya da suke hana wasu mutane shirya shiriwa zuwa ga abin da suke ne suke su ba suna ganin in suka fi wani abu cewa su daina bauta ma wani abu wanda ba Allah ba to kamar sun wulaƙanta iyayen sun koma kenan sun ɗauki cewa iyayen su da kakannin su da suka mutu yanzu a ce su ma suna wuta kenan shi ko ba zai yarda a ce iyayen sa suna wuta ba sai ce to shi zai abin da iyayen nan nasa da kakannin suke kai to shi ma a ba su zai shi kenan sai ce ba zai je abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani ba ko kuma ya ce iyayen na kama sun san wannan abin da ke cikin alqur'ani tun da dai akan wannan hanyar suka mutu to shi ma zo zai mutu akan hanyar alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da yawa ya ja kunnan mutane akan biyayya ga abin da kawai iyaye da kafin ba wajen rashin girma da rashin darajar iyaye saboda dai cewa bautar Allah daban bin abin da iyaye da kakanni sun yi illa a kan daidai suke ba dole su kuma da bayan su kuma ba daidai ba وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا إن أتى شيء بسوء تجو جوا بعض الله يتوكل يقوم بها من الله صلى الله عليه وسلم وكبيش سيتي آآ وجدت ذات جانب وهو وكان كتير za mu tsaya kan abin da iya yadda da kakannin mu suke shi ne Allah ke awa nan kana aba la ya alamu ne su la ya ce haka ai ayyattabi huna ayyattabi huna aba walau kana aba la ya alamu ne su la ya ce shin haka za su bi ko da iyayen ba su da ilimi ko ba su da ilimi za ka idan kun ga babban mutumin da yake son baban har ya kai da ya nemi Allah maka da ya gafarta maka Allah yake ba ruwan ku tsani wani shugaban kanibiya annabi ibrahim Allah ya hanzu ta ya ce da Allah ya maka ya ne shi wannan shi bai shafi la ilaha illallah ta rayuwa don haka ba ya ce da Allah samu rahama amma shi ya yi ne da maka gafara ya ne da maka gafara ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ku duba ko kuma kina ta Allah a cikin suratu مجادلة ليه؟ اه قلنا مجادلة بقى من جهل أعلفت على دولة يسي قد كان لكم وقد كانت لكم في رفاقي إبراهيم أمير قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين بقى نعم؟ نقول قد كان لكم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا للتوبة إلا براء منكم ومما تأخذون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبين كل عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده بيتي ومشي إلا قول إبراهيم لأبيه أي إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأستغفرن لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء to me Allah ya fi tafi a wannan kai kuna da abin koyi mai kyau جيء النبي إبراهيم أنا جنبنا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليه؟ بشيء ده مجانا إذ قالوا يا يوم ده كنت فيه من أين جنس المتعلم إلا مو عائلين مو بعض بعض kuma mun kafar da abin da kuke bauta wanda ba Allah gaba da kiyayya sun bayyana tsakanin mu da ku har abada hatta kun yi billahi wa haka kun yi imani da Allah kin kadai wannan abu bai koyi da annabi Ibrahim a kai wannan sai ce illa qawlu Ibrahim sai dai ta annabi Ibrahim dangane da gaban ku da yake zan nema maka gafara wannan karfi zai yi kuma shi na yawa sai ce nan idan har mutum zai zama mutane irin annabi Ibrahim mai girman da babansa da ya fi yake son amma tun da bai yarda da la ilaha illallah ba bai amince da ita ba ai sai kar ai koyi da shi a wannan magana da ya faɗa ta cewa zai zama masa gafara to waye san da haka ya kamata mutum ya san tauhidin nan da shi ne sama da komai in har babu alaƙa mai kyau tsakanin bawa da Allah to magana babu babu mai shiga aljanna za su da kuɗi duk wanda ya zama mafarki kuma ya gara da nuna in ba ka bauta wa Allah ba bauta shi kadai babu shirka in ba zan zaka iya aljanna amma in ka zo maka da tobi to ko ka zo da zunubai duk girman in dai ba su kai dukkan nan ba ya Allah zai gaza to dan me zaman ka kula da dukkan haka a jawabi gina mutum ya zama babban abin da za a lallaga masa muhimmancin ta shine wannan abu na tobi da mu je yake cewa a ko mai nafsi ila dinin abadi فيتبع ذلك الليلة هو ده ما يلا بيه ولا كركتة وميل النفس كركتة الجنس يا قوة إلى المألوفات جوا بأبنده جنس يا جفابة لا تحدث قل لا لا يا قوة الجنس يبقى الأدب dan adam galibi yana karkata zuwa ga abin da ya saba kuma in dan adam ya saba ba musamman ya dade a kansa to ana kan wahala sosai kafin a gamsar da shi idan abin nan ba shi da kyau har ya bashi me yasa ake kan dattijan da suka tsufa suka zama manya a kan wasu abubuwan da ba daidai ba ko da a karanta suka same su in kuskuren fahimta ce za ka ga ta fi shan wahala wajen gamsar da su cewa wannan hanyar ba ita ce haka ne ko ba saboda mai daɗewa a kai kuma mu kuma ba akwai wata magana da muka taɓa wani lokaci kan ba za ta mara amfani nan ba akwai wata ɗabi'a ta ɗan adam a falsafar rayuwa idan ka zo ka gaya masa gaskiya ya karɓa ko kuma in ka gaya masa kafin ya karɓa wani tunani yana zuwa masa yanzu kan na karɓi maganar wannan mutum to yau na yarda ke nan ya fi ni ai muna wannan tana hana mutane da yawa karɓar gaskiya ko ba ka yasa idan mutum da ciwo ne ka bi shi a hankali da ladabi ka biya masa gaskiya saboda kai ka bayin ka shi ne karba in ka biyo shi ba ta hanyar lalama ba ko da bi kawai kai kai ne gaskiya ga ayoyin ka ga hadisai za ka fasa masu duniya karba bai karba ba ko ba ne za sai ka gaba ka samu nasara ka ce na'am gaskiya ne a duk al'amin abin hadisai amma ka bi kuma hanya mai kyau wajen magana da mutumin da ya dade a kan abin da saboda kwaɗayinsa shi ne jari domin shi babban abin da zai zo gare shi musamman ita yaro ne a yanzu da zai wannan yaron shi ke nan iya su ne zuɗi ke nan malamai na da malam wani da malam wani da malam wani da na zauna da su ba su taɓa jami wannan ba a ce ke nan a kan ƙasa suke ko da ya yadda cewa malaman ka a kan ƙasa suke kai kuma ɗan tsirin da kai kai ne a kan gaskiya to yanda ya haƙura da gaskiyar ya ce rabu da ni tsare ne a kan abin da ya saba ɗalibin ɗan adam hake da Allah ku ji da su ne mana son zuciya da yake ka san sabon mu da abu in har ba daidai bane kada ya sa mu ci gaba a kanka duk yadda muka saba da abu Allah ya sa da dan gare shi idan ba mu so bane mu koma zuwa ga abin da ke da kyau yake ne lailin nafsi ila al-ma'lufat karkatar zuciya zuwa ga abubuwan da sun saba shine ma'lufat al-ilm shine sabo da ta saba da abu kana son sa ya kama ta sosai ba ka iya rabuwa da shi ba to sai ke ahadul ma'ani sai ne daga cikin ma'anonin da ma'ana shi wannan abin karkatar zuciya zuwa ga abin da ta saba sai ne daga cikin ma'anonin da yu'abbaru an bil hawa ake fassara su da son zuciya ma'ana in ana so a faɗi kalmar son zuciya in aka faɗi wannan ma to abin a shi ne ma'ana yi abbaru an haɗi kaza in ana so a faɗi ma'anar wata kalma ana amfani da wancan kuma wani ne ake nufi ma'ana in aka ce alhawa to shi ne mailin nasu ila al-ma'lufat idan in aka tambaye da menene mailin nasu ila al-ma'lufat to bai da cikin sura yake shi ne alhawa mun gane abin to shi ke faɗa mai to sai kuma shi gaba wa yakhruju an hada tawhid da cikin abubuwan da suke fitar da mutum ko suke fita daga wannan shi ma tauhidin har yanzu السخط على الخلق فشي ده متابع فشي ده هلسة الله والانتفاف إليه فكما والوية wannan yana isara ne zuwa a halin da kake neman wani abu sai ka rasa to kada ka yoyi dan kada kada ka gaji dan kada kawai ka yarda cewa Allah bai rubuta wannan abin naka ba shi ne abin da ke nufi wani idan ya rasa abin duniya ko ya rasa wani matsayi to sai ɗauki duk sababin duniyan nan da ya sa ya rasa wannan abu to tsanar duniya biya suna ba sai ji haushin wani mutum ke ce za ka wane ne kai mutu ba shi ya sabbata shi ne ya je su ji aka kaza ko da ba ka da kaza shi ya samu mutane sai musu kaza ya ce musu kaza ko shi ya je ya tare da abin nan ya aka hana ni kaza duk waɗannan abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala ko wannan maganar gaskiya ce cewa wani ne ya je tare ka an aka hana ka wani abu na duniya ko gaskiya ne to Allah baya son ka rika waigawa zuwa ga waɗannan tauhidin da gaske shi ne ka gamsu cewa wannan abin Allah ya rubuta min tun a lauhin masu cewa ba na wani kuma in ka samu wannan za ka yi cewa za ka samu kwanciyar hankali kuma ba za ka gaji wannan mutumin ba ba za ka zargi mutanen ba ta kullum da ake bi ake samun abu ba za ka zargi su sai ta har inda wani zai zai sake bin wannan hanyar don ya samu abu ba za ka ce masa a karka bi wannan hanyar ba za ka da ake domin shi sababi ba shi ke haifar da abu ba shi kanka sunanka sababi yana da musabbib yana da musabbib Allah Allah shi ne musabbib shi ne musabbibul asbab duk sababin da kake tsammani a duniya to Allah ne ya samar da kuma sun ne ba sun sababi tun da ba shi ne mai yi ba in ka rasa ta hanyar wani sababi to Allah zai iya bude maka ta hanyar wani sababin da bai kai ka don haka kana da bukatar ka zaji sababi kana da bukatar ka kuma tuke sababi dan adam bai ga wannan imar da za ka dauke ta tun da sababi ne shi ka bar shi iya sababin ka kar ka zage shi kar ka ce masa mutunci kar ka ce kuma ba za ka sake shawara da shi ba saboda ka nema ya baka kuma baka samu wannan na ba ta kun fahimci abin da za ka kada ka waiwayi wani sababi ko ka waiwayi halitta idan ka rasa wani abu aljeri ke ce maka sai ka ka inna man yaran kullu min Allah domin ko duk mutumin da yake kallon yake ɗauka ya aƙidanci ya yarda da cewa al-kullu min Allah kowane abu daga Allah yake sai fa ya rafu ala gairi ya zai je ya shi kuma akan wani Allah din tun da ka san ba mai kawo wa ko Allah sai da ka gaba a kawo ba ai ba bukatar ka fita da jiyan tun da mai kawo wanne mai kawo sai ta idan ta yarda kenan wanda ba Allah nan ba shi ba da kawo to ka zo kuma zai ya fito tauhidi amin an go lungun da zai bata masa ji za ka karkace wannan ne ba ruwan ka da ɓangare yanzu Allah da muna da wannan tafiya wannan irin zaman lafiya ne da nan in kowa zai sa irin wannan tafiyar a zuciyar wallahi ba za ka je kai wa wani ƙafi ba saboda ka kake ki kai ka samu wani abu saboda ta yarda cewa lamarin nan na Allah ne shi ne mai bayarwa in bai baka ba ka san haka da na aka yi in ka an rubuta wallahi duk duniya da za ka haɗu ki kau da kai daga kan wannan abin da za ka kaga ake ba ka bukatar ka je ka ci mutuncin wani saboda ya yi kokari kar ka samu wani ka kada shi ka tattara cewa in sababi ne shi wannan bawan Allah amma kuma shi fa bai rike ba Allah ne in har ta yadda wani ya isa kuma ga Allah yana yanzu kuma ka manta da Allah ka ɗauki wanda shi ya fi ƙarfin Allah kisa halar da zai kasu Allah ka babu mutum ƙarfin ka a cikin halitta za ka in ba ka samu ba ka yadda Allah ne ya rubuta cewa wannan abin da ma ba ba wannan ba ne mutane da yawa sukan kasa gani musamman a ɗabi'ar mu ta al'ada irin samu ta hausawa ta abubuwa da dama da sukan same ni mukan kasa bambanta tsakanin sababi da musabbi me ya fi cewa Allah haka ya rubuta Allah ne ya kawo abu kaza ba nan mutum ta wani gefen kuma mu duba cewa Allah ne ya tsara ba shi yake fitowa da kansa mu ganshi ya ce kai so ka zauna a kujera kaza ba ko kaddarar su sirrin abin da ya samu mai hulɗa da shi shi ne wannan saka kuɗi in abu kaza ta hanyar karatu ake so a ake ake bi a same shi to karatu za ka ce ka hau ba za ka zauna a gida ka ce ba zan yi karatun ba ba zan je makaranta ba ba zan komai ba in Allah ya rubuta zan samu to abin zai to Allah in ya haramta mana yin wani shi ila bin nan saka hujja da abin nan da kaddara yake ake yi ana kafa hujja da kaddara ne ba in a musiba ne idan musiba ce musiba ce ta same ka sai ka hujja da ma wannan abu haka Allah ne yake kaddara ko kuma in zunubi ne wanda aka riga aka gafarta ma amma kai ne kuma sannan ka ce haka Allah ya rubuta wannan ba to haka nan kana zaune ka ce ya akai ya wani ya fi karfin ka ya zo ya yi Allah ne baya son ka Allah ne kaza ko kuma haka Allah ya yi shi ka zauna dole wannan shi ba ba in abin ya riga ya faru ka yadda cewa in haka Allah ya rubuta amma kafin ka san cewa baka samu ba ba zama za ka yi ban sani ko kun fahimce ne da ta ma'ana kafin ka tabbatar da cewa abin ya kuce maka me za ka yi yadda wanda ya tashi yana neman haka wajibin ka tashi ka nema sai ya bayyana duk abin nan mutum da ne kawai zai samu sai aka yanke shi an gama mutum ɗaya ya samu shi ke sai ka ka koma ka zauna to kar ka zagi mutum ɗaya ne kar ka zagi mutanen ka kar ka zagi nasa mutanen a'a kar ka zagi kowa Allah subhanahu wa ta'ala dama ba a zargi sai ka imanin cewa abin nan dama Allah bai rubuta min ba ina jira nan da Allah ya rubuta min nawa zan ci gaba da nema har mu ga insha Allah kuma yanzu abin da hada da wannan abin ke ke yi ba ka cewa zan zo in zauna a gida in ya tabbata na wani zai zo a'a ka tashi ka nema in Allah mu ya rubuta nan kan ne zai zo in ya rubuta ba na tabbata ma ba zai zo ba duk da ka sha wahala sai Allah ba ka ladan ka ne ka zo hanyar ta gudu da ka mun bai zo to mu ji sai ka cewa ne kuma sai ka yi wani hada tawhid mastafatu على الخلق هكذا هو نعم والالتفات اليه فان من يرى الكل من الله كيف يسقط على غيره او يألم سواه يألم ويألم ضمن له مجالات من امل امل فيه خوف kyakkyawan fata da za ka sa a zuciyarka shi ne ya ce sai ka ya faɗi ala gairihi au ya abu da cewa yaya mutumin da ya ce cewa komai daga Allah yake za ka same shi ko zai zargi mutane ko kuma ya rika sa ran wani ne zai masa ba Allah ba shi ne ma'anar wannan au ya amunu siwa ya amunu aiki wallah ya sa hukunta a wani wanda ba Allah ba duk mutumin da yake ganin komai daga Allah yake ba zai wannan abubuwan guda biyu ba wanda ba su da mun fahimci da nan ma'ana kada ka zargi kowa akan abin da ka rasa kada kuma ka ɗauki haƙƙinka gaba ɗaya na rayuwa kyakkyawan fatan da kuke da shi za ka samu wani abu ka ɗora a wani ɗan cewa na me yake nufi a nan kamar ka ce a aiki ke nan don nan nan samu wannan ba ai da rubuce dama ina da rani mun gane wannan ai dama wa tun da wani yana nan ni na san da zan faɗi to a nan Allah zai ji hauke ka Allah ba ya san wannan ka ce duk da Allah yana nan in sha Allah sai maza to sai ka ga ku ko ku hutiyar wani kantin da yake shi ne sababi sai zai da kuma ai mutum wannan mutum da magana da wani mai yake cewa duk mutumin da ya dogara da wani mutum ya sa ran cewa wannan zai masa wani abu to wata rana ko ba dade ko ba zina wannan mutumin sai ya binne ka ana jin na ko dole na da da ka binne nan to haka abin kakkaman da wannan wannan ba a nufin kare ne ɗan uwanka karka ne nufin makon ɗan uwanka in yana da damar da zai taimaka maka ya halatta ka nemi alifin ya halatta ka nemi ya taimaka maka amma zuciyar da ta tantara da shi cewa in yi shiga matsala ta shiga uku in aka shirya shi daga inda yake ba yadda za ka yi a'a wannan gefen ba ruwan ka uku ka kalli abin yi Allah ne mai yi in yau babu wannan to Allah zai kawo maka wani izini mutum nawa ake samu na kan yana wurin bai maka ba sai ran da na kan ya sauka daga wurin sai wani ya hawo ki ba ka taba ganin ba kuma sai ka zo sai ne ana yin wannan da yawa to dan haka waye ke sa shi yankan dini Allah in ka mutu ubangiji ya Allah kai ka kai ne ne sai ka tafi sai Allah ya tunka ka zuciyar wanda za ka je wurin ka yana da girman sai ana tsoron abubuwan sa wallahi kana zuwa sai ya sani sai kuma ya ana yin wannan ko ba akwai wanda tsoron wasu su wasu tsoron su su suna ga idan sun je korar su yi suna fata kama kai ne suke suka da yi amma in Allah ya kawo ƙarfin zuciyarka tana zuwa in ka nemi abin Allah ya Allah ka bani in Allah ya sa wannan sun shi ne ka tafi kana tafiya wurin ka wallahi sai zauna a zaune ki gina maka ya ba ka wuri kuma ya dauki abin ya ba saboda nawa yin abin na Allah idan haka wannan ba ne sai da wannan abubuwan da kuma ga shi kamar yadda ba ku fita wani abin gida mai neman aiki ko da ya dace da shekara hudu bai samu aiki shekara hudu ya shiga nan bai samu bai shiga nan bai samu bai shiga nan a kore kai da suke shiga Allah suka damu ni wata rana ya zauna ya shiga ubangi na san ba ba da wani mahalicci ban da kai halin nan da na shiga babu wani da ya san shi irin ka kuma babu mai kinta ni daga cikin ka ban da kai ya Allah ka tunke ni wannan wahala da nake sha da kawo ka tunke ya Allah ka tunke ni ya addu'a kamar yadda ya saba yi nan da ya wannan yana fita yake ofishin farko da ya fara shiga yana fara shiga wurin ahalar da sahalar ne ne ya faru yake bismin zai ya ji inda zai kora kai yana zuwa wani marhaban da ahalar da sahalar aka ba su kuliya aka ta kokon su zai aka kuma aka ba aka ce ne ya faru wani ko fara zai zai aiki yake ne na yadda kira hukumar sami mai wurin yana buɗe fasin ne karanta ya ga aiki karatun da ya yi ya filin da ya karanta ya ga kaza ya ga kaza sai ce alhamdulillah rana ya sai wanda ke mana aikin mai yau dan ka ce kimo an ɗauke ta wannan aiki aka kira masu aikace aikace ku je ku tsara a yi koma a yi koma da ya sami suke zaman ne na Allah ita duniyar nan ba a taɓa samun lokacin da a ce wai arzikin Allah ya ƙare har ka ji cewa wai ko ko in ji aiki suke ta je nan baka samu ba shike nan suka koma sai zuciya ta mutu sai ka zama kana bara kana yi karfin da kanka kana karfin da kanka Allah ba san da duk inda kaje baka samu ba je wani ba na baku labarin wanda yana yi kaban yi shekara saba'in yana roƙon Allah shekara saba'in yana roƙon Allah sai a bayan shekara saba'in ya ka ba ya yi addu'a ya Allah ka bani ya Allah ka bani ta yake so sai da yake kana da ɗaya kuma Allah ba shi lokacin da ya tsufa ba bayan ya yi rauni sai a ɗan ƙarshen Allah ba shi saboda Allah nuna masa Allah shi ne mai kome ya san masa da Allah nan wallahi Allah ba zai bar mu shi fa ya fi kowa ko sai ku ko ba ka banta kun aika kuma da dai hadisin da muke kuma gada akan sa din ba hadisin kowa da jaririn da ta ɗauke kananan su a cikin ƙirji da ta ba su mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye su hadde yanzu kuna tsammanin wannan matar za ta ɗauki ɗanya ta jefa shi a cikin wuta ga wuta ta ɗauki ɗan ta jefa shi sai ta koma uwa za ta je haka ai kowa wannan da ƙauna take tsakanin uwa da ɗanta haka ne ko suka ce ai kuwa lalle da za ta biya to sai manzo Allah ta rasu ne ki wallahi tausayi da ra'amar da Allah ke ji da jin ɗan da Allah ke wa bayinsa ya kuma wannan matar da take wannan nan ma'ana Allah ba ya son ya azabtar da shi ba ya son ya jefa ku auta in ka ga wutan nan kayi abin da kake cikin ka to kai ne ka ga kai duk wa'azin duniya na cewa a daina kaza yana nan an faɗa duk wa'azin da ake cewa ka aikata kaza dan Allah ya so sai an ga mana a ce ke nan wanda ya aikata aikin kirki dan ya samu yardar Allah an ga mana shi ya so ya samu damar shiga aljanna in Allah ya rubuta shi kuma zai rubuta zai samu a ce ke nan Allah baya so ya azabtar da mu mu ne muke kudu ba mu aikata abin da shi yake so mu aikata Allah zai samu dace Allah ba mu karfin tauki to mu je gaba sai ce wala raiba aiki wa hada tawhidi مقام الصديقية wannan tauhidi shine matsayi shine mataki na siddiqai me yasa yake siddiqai me ma'anar siddiqi siddiqi shine mai tsananin gaskata in an gaya maka baya kokonto shine ma'anar siddiqi waye wannan sunan na farko na ina kuma manzon Allah kada kada mai ba shi wannan suna as-siddiq sakamakon me lokacin da ake Isra'il bin Isra'il Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya wa musulmai a Makka masu dokar gudu cewa a cikin daren biya ya tafi baitul maqdis su kuma sun san tafiya sai doguwa watanni ake a hanya kafin a je a dawo ko wata da tsari amma ko ke biyo cikin gaban ya je a daren kuma har aka je sama da shi can aka dawo kuma ga shi ya kwana a maka kuma ba mafarki ba mun ga Allah kuma Isra'i da Isra'i da cikin da ranka aka yi ba mafarki ba wani shi ne kaulin malamai ko mafi inganci to da safe sai na abubakar na cewa sai a haɗu da mutanen gari waɗannan masu bautar gunki musulmai sai suka ce ka ji abin da abokin da yanzu yana faɗa mutane ne ya zo ya ga mana cewa wai ajiya an yi tafiya da shi ya tafi ya je baitul maqdis a Palestine kuma ya dawo har ma an yi sama da shi an dawo me an bakar faɗa muku yace in dai har ya gaya muku cewa ya ce to dina da ya to wannan wannan abin da ya aikata shi ya canza maka wannan suna na asibiti ba a taɓa kawo maka wata magana cewa manzon Allah kuma sallah ya ce kaza Abu Bakar ya ce kaza dan sai ka mutu kan a zuciya to in kana son ka samu tauhidi gare to duk abin da aka faɗa na cewa Allah ne mai yin komai ba wani lokaci ya iya zai iya hana ka samu kaza ba wani mai hankala da zai iya hana ka samu kaza in kana da tauhidi mai ƙarfi to ka yarda cewa Allah shi ne mai yin wannan kar ka dogara kuma da wani wanda ba Allah wannan makamin zai zama ta gaskata Allah a maganganunka ta gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin abin da ya faɗa akan wannan abin da ya faɗa kaga ake kafin kanji a kafin duwa as-siddiqi as'alullah an yaj'alani wa iyyakum min as-siddiqin to sai mu je nutsa ta gaba تحقيق الكلام في توحيد الإلهية والربوبية. لن أبن الذي تكون لنا قل قل لي مجانا لو لم أبن الذي توحيد الإلهية abu shi ne tauhidin uluhiyya da kuma tauhidin rububiyya wannan kalmomi su kasan sun san su me tauhidin rububiyya shine ka aika Allah da ayyukan ayyukan da yake aikatawa shi ya halitta bayi shi ke arzuta su shi ke ba su abin da suke ci shi ke gudanar da rayuwar ruwa daga sama shi ke saukarwa komai na mulki shi ke gudanar da wannan shi ake nufi rububiyya ka yadda babu mai wannan haƙƙin banda Allah shi ake nufi da tauhidin rububiyya kai tauhidin Allah a wannan gefen ma'ana ka yarda ba wani mai yin shi tauhidin ilahiyya kuma ko uluhiyya shine ka yarda wannan da yake ya halitta mu nan yake zuwa mana da ruwa yake ba mu yake gudanar da rayuwar mu shi ke ya ya samar da mu bayan da babu mu ya ba mu ya'ya ya ba mu tausayi a zuciyar mu ya ba mu halaye ya ba mu ko to wannan shi ya tantance mu bauta masa shi kadai kar mu bauta wa wani ɗaukar wannan haƙƙin bautar a bashi shi kaɗai shi ake ce mai tauhidin ilimi in sha Allah kowa san wannan to magana akan wannan shi ne za mu shiga yanzu sai ce wala raiba ma bi kokonto anna tauhidin rububiyya lam yunkirhu al-muslimin cewa shi tauhidin rububiyya mana kadaita Allah a ɓangaren cewa shi ya halitta shi ke gudanar da rayuwar komai da kowa wannan abin masu shirka da Allah waɗancan masu na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su inkarin wannan ba me ma'ana inkarin ba su ce ba haka ba me yake nufi ma'ana waɗanda suke bauta wa gumaka can a baya sun yarda da cewa Allah ne mahalicci wani shi ne da ganin mutum fara ɗazu na kusa za mu zo kan babu wani mai bauta wa gumaka da za ka tambaye shi wa ya halitta ka ya ce la da ne ko in zato duk yadda yake bauta ko makamancin amma zai fi Allah ne wannan abin ya zo ra'ayoyin da yawa malamin zai kawo wasu daga ciki sai da ganin bai kawo mana ba ko a nan ne wurin bai kawo ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ard ya ce minna Allah da za a tambaye shi wane ne ya halitta sallai da wannan kasa da suke rayuwa a bayan ta za su ce Allah su waye wannan mutane su masu bauta wa wannan kuma babu wanda zai gaya maka gunkin su yi alƙisam kaga a kan kenan maganar da wasu jahilci suna cewa ya halatta duk wanda ka gada ma maka yi wasu gida kai wani gunki kai maka komai kai mutum baka yadda ubangiji ba ne shi ke nan ai ba kai shirka ba wanda maganar ba ne shi domin waɗancan ai ba su yadda cewa abin da suke bautawa ubangiji ba ne in an tambaye shi wani gaban cikin da ya halitta sannan da ƙasa sai su ce Allah amma wanda suke ya kawo gaban ka sai su ce ai mutumin kirki ne saboda Allah ya yarda da shi yake so ya yarda da ni dan Allah shi ma dan ni ma in Allah shi wanda ya yarda da ni domin shi ya fitar da yardar zuwa ga Allah Allah sai ya yarda da hawan hawan mutunta abu wannan to shi ne asalin da duk ɗan adam wannan shi ne asalin duk ɗan adam ɗin da ya ɓace su da ana bautar wani abu wanda ba Allah ba kowanne addini duk addinan duniya da suke gani wanda ba musulunci ba wannan yana bautawa kaza wani ɗan adam ake bauta a nan wani kuma rana wani wata wani saurari wani kamar misali a ɗanɗan da rikon ɗan ɗan indiya wani ya bauta wa ba wani ya bauta wa mutum miji ya bauta wa mata mata ta bauta wa miji duk wannan akwai wani yana bauta wa farji duk a indiya wani ya bauta wa kowa wani kuma ta tauba zai bauta kawai dunan da ya yi wani al'umma ma su ke ce a'a wannan yau Allah ya gina su ke nan sai sun ya sai wannan abubuwan da suke faruwa in ka tambaye su hatta su masu wannan falsafar ta indiya kan na taba kula wannan labari hatta su in an tambaye su suna cewa ko da ku gane ba falsafar su an gina ta ne a kan akwai Allah babba haka suke cewa shi ya halitta mai da kasa amma da ya yi da waɗannan bayin da yake so to in ya ga dama in yana so ya zo alfakan da a duniya to sai ya sauko ya fi dangi ɗaya daga cikin su zai zama kamar shi don haka waɗannan su ne ake ɗauka ba wasu zama shi ɗin ne ake ɗauka wannan da dabarar su ne su kuma yi suke wannan ɗin amma duk da za ka tambaye su wa amma Allah ne ya halitta sammai da ƙasa yake ba ku abinci wanne ne za a yi mara Allah babban ba wanda haka duk dan adam Allah ta ce ba mu labari wanda su kan zo kan jannu gurgai a cikin alƙur'ani Allah ba mu labari fa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikuna idan suka hau teku suka hau a jirgin ruwa kai a teku sun shiga jirgin ruwa suna tafiya ana cikin tafiya sai jirgi yana tambaye zai sifa da su jinin zai fi kowa su ce ya Allah in ana cikin bala'i ya Allah ya Allah to amma ana fitowa in Allah ya tsere da su sun sauka a bayan kasa to shi kenan sai kuma a koma aikacinsa sai a zauna lafiya sai a lafiya a more a yi abubuwan da Allah ba amma in ana cikin bala'i sai a yi su da yi ba ka ce ba wannan ne muna labarin labarin wata kisa da yanzu ka jiya mutu ita ba wata majmu wani guru na kiristoci suna tafiya sun ba a irin wannan teku sai ruwa zai zai a fito ya jirgin ruwa zai nufi ruwa zai nufi da su sai suka kama ogon ogon ogon ana taimakon Allah ya Allah ya Allah ya Allah ka tsiri sai Allah ta nufi su sai suna sauka an tsallaka zaɓen ruwa ana matsa riga oh zango ke wani wata mata ta faɗa wannan menene shi ne nafsin abin da Allah ya kuke biya mana in ana cikin bala a roƙi Allah in ku aka samu zaman lafiya sai abin ta wannan da Allah ba amma wannan zancen da muke shi ne duk wanda ke wannan abin da za ka tambaye shi ya shi gudanar da wannan duniyar ne ba zai ce wancan karamin bane zai ce babban zai ce Allah to wannan shine ake nufi cewa masu shirka sun yarda da tauhidin yanzu kana kun ga bid'a نعم me yasa kake lalata wannan zancen na san mun saka yin sa a baya a wani darasin yin sa kana ta fito sun mun ba ya faɗi me ya dalilin lalatawa ba ta zo suna cewa a'a ai ba asalin ma a rarraba wannan tauhidin zuwa tauhidin rububiyya da uluhiyya wani ba kan abu kuma kuma ta wani duk wannan zancen yau wannan abu in dai na tafi alƙur'ani sai ka dace ka gaskata to akwai abu lallai masu shirka sun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda da cewa Allah ne subhanahu wa ta'ala yake halitta kuma suke gudanar da ita amma bautar da suke yi suna bauta wa waɗannan ne don su kusantar da su zuwa ba sai sai su bar aqarru sun tabbatar da Allah subhanahu wahdahu cewa Allah maɗaukaki shi kaɗai khaliquhu shi ne mahalicin shi wa khaliqu samawati wal ardi kuma shi ne mahalicin sammai da wal qa'imu bi masalihi alami kullihi kuma shi ne mai tsayuwa da maslahohin duk abin da zai gyara rayuwar duniya al'alam duk abin da ba Allah ba. duk abin da ba Allah ba, to Allah ne ke gudanar da maslaha ba shi da وإنما أنت من توحيد الإلهية أقول لك كنت آمتا كنت يتقي الدادة شيء أكأي تألا تكأي وزن يقود بوتا وذا وكلا وذا وأذن وذا أدوم أنت أسير يا الله يمن كذا يمن كذا ومن كنت تقولين فأنا كما قد حكى الله تعالى أنت كما رجع الله مدى فيه حكى يبقى مستكاية يبقى من أبال فإنه لو كان مجلس عليه في قوله ولا يتلفون نعم كما قد أطلع الله لا تلك على المحبة نعم يقول وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة أبن تلك الإنكار شين توحيد إلهية سوى الله في بداية أبو الخير تكون محبة في بداية أبو وسئلوا سوية سوية بداء الوقوع في الله soyayya iri ko akwai soyayya da za ta iya wani a kowace ba a kuwa ta Allah bin mun kuma karanta ayan nan ba mu gana kan wannan gida to sai ke kama a kan mako da ala an san bi qawlihi kamar da Allah ya aikar su mana ba mu labarin da cikin kasan da yake cewa wa minan nas wa minan nas man yastasibu min lillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس بلد يوم الآية تتأكد من كده أنا ومن الناس أنا من كده لا بالي وأن الآية أكيد وآية سورة البقرة آية ده جديدة في الجنة فجيت بنت ساعة كلام ساعة جديدة كلام ألا ليس كده يجي ومن الناس اللي بتكتب كان يقوى من أتمنى ده يستقيم من دون الله أندادا أي يستقيم أندادا إلى لكي يشوي abubuwan tarayya min duni lahi wanda ba Allah yuhibbunahu yana son su su waɗannan kishiyoyi ta hubbin lahi kamar yadda yake san Allah kamar yadda yake san Allah ma'ana yuhibbuhum mahabbatan مثل المحبة التي يحبها لله تبارك وتعالى ثم يحبها الله تبارك وتعالى إذا شيئين يأتي وعلم ai kama yuhibbu Allah kamar da yake san Allah shi ne ma'anar wannan yake walladina amanu ashaddu hubban lillah masu imani kuwa sun fi san Allah ma'ana soyayyar su ga Allah ta fi nan me za mu fahimta da wannan aya tun da malamin ya kawo mana siga ta tafdili والذين آمنوا أشد حبا لله ليش يقول لنا سن هنا نونا من سوى mushrikai masu bauta wa kishiyoyinsa suna san Allah ko ba su san Allah suna san Allah amma mahabbatul mu'mini ashaddu min mahabbati soyayyar da mu'minai suke wa Allah ta fi soyayyar da waɗannan mutane suke wa Allah to wannan abin ake so a fahimta mun gane wannan yau ba ana nufin cewa yuhibbunahum ka hubbillah suna son su a wato suna wato waɗannan mutane suna son waɗancan a kamar ba bayan abin da ba ne irin san da suke wa Allah ba wani ake nufi ko wani ake nufi cewa suna son mu suna son mu shiga kansu ko abin da abubuwan kuma kansu da suke bautawa irin yadda suke son Allah irin wannan soyayya suka ɗauka suka bai waɗansu wannan shi ne sa suke so ba ana nufin suna son su kawai kawai suke soyayya darajar soyayyar da suke yi sun daidaita da ba su daidaita ba da menene ba su shirka ba irin wanda ba a yi wa kowa ko Allah ita suka ɗauka suka bai waɗanda dole sai fa suka gani amma waɗanda suke mummune ba su soyayya suka suke wa Allah ta fi ga waɗanda da ba mun gane wannan to ina so ku cewa falan ma sallau ghayra hujji fi hada tawhid yayin da suka daidaita wani wanda ba Allah ba tare da Allah a wannan tauhidi kanu mushriki ne shi ne dalilin ganin su kuma a nan abin da kuke nuna mana ya fito shi yasa ya yi da wannan tsari yanzu ya tabbatar mana cewa waɗancan mutane suna san Allah suna san kuma wa kuma san su ko mu'minai suna san Allah kadai da irin wannan soyayya wannan shi ne ke sa dole mutum ya san nau'i nau'i daban na soyayya soyayya ba iri ɗaya ba akwai soyayya ɗabi'iyya soyayya ɗabi'iyya wata iri ce soyayya ta ɗabi'a mutum ya so da kansa mutum ya so baban mutum ya so ɗansa mutum ya so ɗansa wannan ba makawa dole a kalli wannan wannan kuma ba shirka ba mun bai wannan soyayyar da ba a yi kowa ko Allah in muka ji irin nau'o'in da ya mana ibn qayyim a cikin rawdatul muhaddis ya kawo kalmomin da suke da ma'anar soyayya wajen dawo masana ko ko ko ne maganar ma'anar da kuma wanda ta haramta a yawan wanda da Allah amma kuma lokacin da yanzu ya isa da zai ya fita da ba mu ganar ne wannan abun ba dole mu tsaya mako mai zuwa in sha Allah ya san kuma mutum nau'o'in soyayyar nan da yadda kuma shirkar za ta iya aukuwa a ɓangaren soyayya kuma yaya tauhidi yake a ɓangaren soyayya in sha Allah na ɗauka lokacin da kai haka da su ya ma tsoro kai dole a tsaya kawai sai dai mutum sallallahu alaihi wasallama مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما قال الله سبحانه وتعالى وقال من دينه من امتحانه Allah ta mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ta kai mana jama'o'i iri da ke ƙara tasowa Allah ta yi da hankalin jihohin mu baki da dukkan abin da ke aukuwa na tashin hankalin nan Allah ya ƙare shi Allah ya kauce Allah ya magani ka Allah ya barba mu zauna lafiya cikin haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ya'ana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu